رسول قد خلت من قبله الرسل قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة الله الله يتوبة في الله يبين مصدقينك إيش ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل النبي عيسى بن مريم باقوة بني فاشي منزوني نعلا كما وثمن ذنين sun riga sun gabace shi wajen zuwa wa ummuhu siddiqa mahaifiyarsa kuma mai gaskiya ce mai gaskata sakon Allah ne kaga kenan ita ma ba Allah ba ce kana ya kula ni qur'an sun kasance shi da ita dukkan suna cin abinci ungur kaifa nubayyinu lahum al-ayat ku duba yadda muke bayyana musu ayoyi kun mangur anna yufakun sannan ka duba yadda ake kawar da su ga barin kun hanyar Allah a nan Allah subhanahu wa ta'ala yana nuna mana wannan matsayi na Annabi Isa alaihi salam tun lokacin da aka haife shi aka zo da shi wajen su Isra'il dama ya gaya musu tun yana tsumman goyo قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا فشيت أيبقى مسشوا نيبا وان الله كما الله يا باني للشاف إنجيلا كما يا سنياني إن زمان النبي يعني كذا ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كذا شيبا وان الله an gane wannan mahaifiyarsa kuma mai gaskiya ce bayan wannan daga cikin abin da ya bayyana musu yake ce musu wa inna wa inna allaha rabbi wa rabbukum fa'budu kuma Allah shine ubangiji na ubangijin ku don bauta masa hadha siratun mustaqim wannan ita ce tafarki madaidaiciya kenan Allah ta'ala yana bayyana musu cewa shi annabi isa alaihi salam annabi ne tun yana karamin yaro allah ya sa ya gaya musu sannan kuma allah ya ba shi shirya a lokacin da ya riga ya girma ya kai makwarar girma lokacin da ya kai lokacin da zai iya tahammulin wahayin allah allah ta'ala ya ba shi wannan wahayi kuma ya musu wannan bayani ya umarce su da bautan allah subhanahu wa ta'ala shi kadai babu abokin tarayya shi yasa annabi Musa alaihi salam ya dinga bayyana musu waɗannan bayanai nasa cewa lallai tabbas shi bawan Allah ne kuma manzo ne na Allah subhanahu wata'ala sai Allah ta'ala ya tabbatar da wannan inda za ka gane cewa mahaifiyarsa siddiqa ce an yi abubuwa da yawa waɗanda ta gaskata saƙon Allah ta'ala tun daga kan zuwan mala'ika ko wanzu kulfin kitabi maryama إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا هم يوا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا kaga din nan bayani yake yi lallai ni din nan bawan Allah ne kaza da kaza manzo ne Allah na zo ne dan in yi miki bishara da wani da mai sarki yace ta yaran samu da alhali namiji bai shafe ni ba kuma ni ban kasance karuwa ba yace kamar haka ne Allah Allah ta'ala ya so haka ubangijinki ya so wannan abin ya faru Allah ne sun yashi zanto aya ne ga mutane kuma jin kai ne gare mu kuma abu ne hukunci ne wanda Allah ya yanki me dai fa hamalatu sai ta dauki wannan ciki fantabazat bihi makanin qasiya ta tafi can wani wuri mai nisa lokacin da ta fita can sai gashi ya fara girma yana girma sai gashi ya girma sai ga naƙuda ta zo fa ajaa hal maqadu ila jid'in naqlati sai wannan me yake ce shi naƙuda ya kama ta ciwon naƙuda ya kama ta zuwa wajen wani suturan dabino qalat tace ya laita ni mutu qabla hada ina ma da mutu kafin wannan abu wa kuntu nisyan mansiya in zamto wacce ake mantawa abin mancewa me ya faru fanadaha min tahtiha a kira'ar imamu abu amur al-basari fanadaha man tahtaha sai wanda ke karkashinta shi annabi isa da ke cikin cikinta sai ya kira ta ishe mace qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya wa huzzi ilayki bi jid'in naqlatin تساقط عليك عقبا جنية فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر إن من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا كذا دول من تنفع dan da ke cikin cikin da yake gaya mata kuma duka ta yi imani kaga an ce kace magana da kowa ta nuna musu cewa ita ba za ta yi magana ba ta ma ubangiji alkawarin yin mai azumin magana to kuma ga ta zo da shi ai ana bukatan bayani ko to amma ne ce mujiza shi ta Allah dan da aka zo jariri da aka zo ta yin magana ya maryam wai la ilaha illallah in zo da abun kunya inna la ilaha illallah ka san me neman shari'a kai ke tun kafin ya gamfa wannan kalmar zai zai shigo da ɗaya yanzu ya aka kira ila inna la subhanallahi to kuma shikenan yanzu maryam kin zo da abin kunya wannan irin al'amari sai ta muku haka ku tambaye shi gashi nan ma'ana ita ma ta gaskata maganar Allah ta gaskata maganar mala'ika ta gaskata maganar ma dan da ke cikin cikinta shine as-siddiqa din ci ku tambaye shi suka ce ah ka ganta كيف نكلم من كان في المهد صبيا يا يا زامي مغنى da dan yaro wanda ke kan tsumman goyo suna gama faɗin wannan qala shi ko sai yace inni abdullahi ni bawan Allah ne ataniyar kitaba an bani littafi wa ja'alani nabiyya kuma an sanya ni a matsayin annabi wanda zan ba ku labarin abin da ke wajen Allah shi ma'anan annabiya a matsayin minan naba an gani annubuwa kuma mina menene a menene suka ce shi kuma daga annaba shine mene daga minnan a samun daukakan daraja shine na annabi idan ka ci kuma annabi'u shine wanda ya zo yake ba mutane labarin abin da ke daga wurin Allah ki daga daga annabiyu da annabi'u kowane yana da ma'anar shi daban ala ikhtilafi alqira'ati wa riwayat kaka ji kawai an mai warshi na cewa da qalu na cewa nubu'a ko inni abdullahi ata wa ja'alani nabiyya kace ah me kuma nabiyya wani ya ce wa ja'alani nabiyya kace wannan kuma nabiyya masha Allah mun san wannan amma nabiyya mun sani ba to alqur'ani ya san wannan kowanne ya tabbata daga bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu ya ci gaba da magana wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran asiya ko والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا sai Allah ce zalika Isa ibn Maryam wanda fa ya faɗi wannan maganar Isa dan Maryamu kenan qaulal haqq alladhi fihi yamtarun zance ne wanda suka kasance a cikin me a cikin ainihin wato shakka a cikin sa ko kuma qaulul haqq alladhi fihi yamtarun zance ne da ya faɗa wanda suke ta baba a cikin sa sai Allah ya karyata su ce ma kana lillahi an yattakhidha min waladin subhana Allah bai cancanci ya riki da ba sarki ya tabbatar masa ina fata an gane al'amarin haihuwan annabi Isa da samuwarsa ba mahaifi al'amari na Allah in Allah ya hukunci zai ce kawai kun fayakun har ma ya cigaba cewa inna allaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadha siratun mustaqim to kaga wannan mahaifiyarsa kenan Allah ya bayyana mana ba annabiya bace ballantana ta kai matsayin Allah ba ba annabiya bace ka duba dai irin abin da aka dinga bata na wahayi aka turo mala'ika musamman ma ina fata mun gane amma Allah ya ce wa ummuhu siddiqatu mahaifiyarsa wace ce siddiqa ce an gani mai mumina ce kuma mai gaskata abin da Allah ta'ala ya gaya mata ne su ne waɗancan abubuwa da muka dinga lissafi ina fata mun gane wannan jama'a sannan Allah sai ce kana ya kula ni ta'am sun kasance su biyun duka suna cin abinci Allah na cin abinci ne na'am ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun in ji Allah ba na bukatar wani arziki daga wurin mutane sannan ban da bukatar su ciyar da ni inna Allah huwa ar-razzaqu Allah shi ne mai yawan azurta bayansa zulkuwatil matin ma'abocin ƙarfi gagar misali kenan kaga Allah ta'ala ya bayyana mana wannan Allah ta'ala tun da ya halittar duniya jama'a bai taɓa aiko da wata mace annabiya ba haka nan annabi Musa mahaifiyarsa Allah ya mata wahayi iz auhayna ila ummika ma yuha ka tuna musu yayin da muka yi wahayi zuwa ga mahaifiyarka ma yuha abin da muke mata wahayi wani wahayi aka yi mata a yi ƙuzifihi fitabuti ki sanya shi a cikin wani akwati fa ƙuzifihi fil yammi ki jefa shi a cikin wannan teku falyulqihi al yammu bisaili shi wannan tekun zai kai shi can gefe ya kudu aduwwul li wa aduwwul wanda zai dauke shi ma makiyina ne ko makiyinsa ne وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني أصل القصص bayan wannan kuma bayan an dawo da ita an dawo da annabi Musa gidan Fir'auna wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ihi ka gani ki shayar da danki ba komai fa idza khifti alayhi amma in kin ji masa tsoron cewa za a iya kashe shi fa alqihi fil yammi ki jefa shi a cikin wannan teku wala takhafi wala tahzani saja su wannan rafi kada ki tsoro kada ki bakin ciki inna radduhu ilayki za mu dawo miki da shi wa ja'iluhu min al-mursalin kuma za mu sanya shi daga cikin manzanni jama'a mun gane wannan ko to Allah ta'ala sai ce kana ya'kulani at'am kana ya'kulani at'am sun kasance suna cin abinci kenan kaga tunda suna neman bukatar abinci in an ci abinci sai mai kuma sai an kasa yar to ya za ce Allah yana ce yana kashi ba zai yiwu ba abu ne wanda bai yiwuwa bai kamata a ce ubangiji Allah kuma yana da wani characteristic na dan adantaka tare da shi ba mun gane wannan to amma su ba kowa bane bayi ne daga cikin bayin Allah da Allah ta'ala ya zaɓe su kenan ba ababen bauta ba ne guda biyu kamar yadda wani bangare na nasara jahilai ke cewa ai isa ɗin allah ne mahaifiyarsa ma wace ce allah ce juma mun gane wannan ko to sai allah ta'ala ke cewa ungur kaifa nubayyin lahum ayat ku duba yadda muke bayyana musu ayoyi karara kun manzur sannan ka duba duk bayan wannan bayanin ba da bayani da ayoyi da kwatance iri-iri anna yufakun ta yaya ake kawar da su zuwa ga tafarkin bata a ce mutum an bayyana miki sako an yi mai bayani ya ga hujja karar daga wurin Allah amma duk haka ya toshe zuciyarsa ya toshe mashiga na wahayi a waye gari bai imani ba sai Allah ta'ala ya ce afala yatubuna ila Allah aka karanta wannan قل أتعبدونه قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم الله تعالى يقول قل أتعبدون من دون الله ka ce da su yanzu ko kuna bautawa wasu ne koma bayan Allah ma la yamliku lakum darran wala naf'a wanda baya iya mallaka muku wata cuta bai iya cutar da ku komai kuma bai iya tsinana muku wani abu na amfani wallahu huwa samiul alim kuma Allah shine mai jin kuma masani wannan aya Allah ta'ala yana cewa ne ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ga ya musu cewa yanzu ku za ku dinga bautawa ababen halitta talakawa masu bukata suna ci suna sha suna kafayarwa suna da bukata irin ta ɗan adam waɗanda ba sa iya surutun wani abu na cutarwa su cutar da ku kuma ba sa iya samar muku da wani abu na amfani ballantana su ba ku ba sa iya kare ku daga wani sharri yanzu su kuke bautawa koma bayan Allah wallahu was sami'ul alim alhali gashi Allah shine mai ji da dukkanin muryoyi da dukkanin sabanin yarukan su yanzu da wanda ya magana da Hausa da Yarbanci da Iyamuranci da Kekere da da da da menene da Jukun da wanda ya magana da kuramanci da wanda ya magana da doma da wanda ya magana da kowane irin yare wallahu sami'u Allah mai ji ne da dukkanin miliyoyin duniya kowane yare mutum ya yi ka yi aramai ka yi larabci ka yi indonesiya ka yi mali ka yi swahili duk yaren da za ka yi na duniya yau Allah subhanahu wa ta'ala yana ji kuma ya san me kake nufi shi kan wannan annabi ma inda zaka bar shi iyaka yaran da yake da iya ko yanke su amma da ka da shi wani wuri ya ji wani ya wata magana ya ji wani ce na kan kan shi kuma ba zai kana mun yake ba ina ba dan ganda wannan kaga wannan kasawa ce ko da an danganta mutum Allah daga ya ce shi Allah ne da kashi na da kashi na ko a kai a kai a kai japan ko korea da ya ce a kan yin samun yin ya kuma shi shi kuma ne kuma wanda ke nufi misali amma shi Allah huwa samiyu shi ne mai ji ka yawanci kawai Allah ya ce a ka duba adadin yawan yaran duniya hatta kwari da tsuntsaye da dabbobi da kowane irin halitta ta Allah ta turuwa da ke ƙarƙashin ƙasa tana magana wa ta wani magana guduwa wa ta wani bukata wa ta wani magana kiyashi amma duk Allah yana yin gudun su wallahu huwa sami'u Allah shine mai sauraron dukkanin yarukan duniya gaba daya shine mai sauraron duk wanda ya kiraye shi da neman wata bukata al'alim shine masani ga dukkanin abin da ke fili da koyi da abin da ya wuce da wanda zai zo da wanda yake cikakken da mai tawaya da wanda yake sifofi ne iri daban-daban wanda dan adam ma baya iya ganewa to Allah maka kusin zaki masa dukkan wannan al'amura wanda duk cikin mutane jama'a babu wanda ya isa ya iya sanin wannan abin da ilimi na Allah shi yasa Allah ta'ala yake cewa wala yuhiquna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha kuma cikin Allah ba sa iya kewayewa da wani abu da ilimin Allah sai da abin da Allah ya so in Allah ya so a kuwan kaza sai abin ya faru kamar yadda yake so ba kuma wanda ya san me yake ji ba ruwan ta guda sai da Allah ya buga misali da shi a cikin Qur'ani mai girma misali ko mai ɗauka hankali ya ayyuhan nasu ghuriba masalun fastami'u lahu innal ladhina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dubaban wala yajma'u la shi wanda kuke bauta ba Allah ba ba su ya halitta koda koda kai koda sun yi tarayya akan cewa a taru a hada technology da iyawa a hadi koda na ba san gane wannan koda an taru kai wa in yasrifu dubabu shay'an inda kuda zai je mu ci wani abu da abinci ko wani abu la yaftalqi mu'min ba za ka iya taɗan wannan abin da kake wani wurin ba Allah ce ba'ufa talibu wal magrubu da wanda yake nema a wurin gumakan da su gumakan da ake nema a wurin su duk sun yi rauni ba wanda zai iya daidai cikin waɗanda ma qala Allah haqqa qadri ba bi girmama Allah haƙiƙanin girmama wanda ya kamata su yi wa Allah subhanahu wa ta'ala ba dan haka jama'a mu gani ba wani wanda ya isa ya isar da wani cuta ko ya amfanar da kai abinda Allah bai kaddara ko wani abu misali ba shi za hadisin da Imam Ahmad ya rawaito Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba wa'alam anna ma asabaka lam yakun liyaqti'a ka sani duk abin da ya same ka ba zai ta kuskure maka ba wa ma akhtaka lam yakun liyaqti'a duk abin da ya kuskure maka ba zai taɓa zantowa da ta ba ko zai yi ba zai yi ba Allah ya riga ya kaddara ya rubuta faruwar wannan abin Allah ta'ala kuma yake wa taqawu min duni lahi min duni awliya la yamlikuna la yamlikuna li anfusihim naf'an ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا كغني أن السيء والإيمان وأن تعالى تجي والله هو السميع العليم أن تعالى شيء من جي فذلك الأمر مشي مثلي أكدك الأمور قل يا أهل الكتاب قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل Allah ta'ala yake cewa qul ya ahlul kitabi ya kai manzo Allah ka gaya musu ce da su ya kuma abuta littafi la taqulu fi dinikum ghayra al-haqq kada ku wuce iyaka a cikin addinin ku akan abin da ba gaskiya ba wala tattabi'u ahwa'a qaumin kada ku bibiyi soye-soyen zukatan wasu mutane waɗanda قد ضلوا من قبل sun riga sun bata gabanin haka gabanin wannan lokaci wa adallu kathira kuma sun batar da mutane da yawa daga cikin mutane wa dallu an sawa'i sabil kuma sun bace gabarin tsakiyar hanya wannan aya ta ne mana bayani ne game da bani isra'ila har ila yau Allah ya hana su yin guluwi a cikin addini kuma guluwin nan jama'a manzo Allah ba ya hana yana cewa iyakun wal ghulub ina ka ku da zarniya a cikin addini mutum kawai ya zame malam a neme shi a rasa wajen aikata ayyuka na alkhairi a ga mutum ya ɗiba amma kuma ya ƙari alghulub fi duni yana zuwa ta hanyoyi guda biyu bayan al-ifrati wa tafriq tsakanin sakaci gazawa kenan misali a ce baka yi sallah karfe hudu ba ka yi ba sai karfe shida nan me kai ba ji ba saka shi kai ko kuma a tafriq a ce maka karfe hudu ne kace kai ni gaskiya karfe uku zai yi a duk ɗaya ne me kai nan ka wuce iyaka ina fata mun gane wannan ko dai ya zama ka gaza ko ya zama ka wuce to dukkan waɗannan gaba ɗaya Allah ta'ala ya hana ahlul kitabi yace ya qul ya ahlul kitabi kace da su ya kuma abota littafi la taghlu fi dinikum kada ku wuce iyaka a cikin addinin ku ghayra alhaqi abin da yake ba gaskiya ba ma'ana kada ku bi abin da yake na addinin ku wanda ya saba wa gaskiya alhali kuna sana cewa wannan abin ba addini bane wuce iyaka ne kawai ƙare-ƙare ne kawai sai ka zo na maganin cewa to ai gashi ga salatai to amma ga wata salati kuma ta fita annabi da yawa daga cikin malamai suna ganin faɗin wannan maganin ba da shi jama'a ai mun karanta a baya wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun zalimun fasiqun duk wanda ya kudurta cewa ga wata shari'a amma ta fita manzon Allah wallahi wannan ya fita daga addinin musulunci ya fita daga addinin musulunci sai dai ya nemi wani addinin ba na musulunci ba saboda me ya yi gudu ya wuce iyaka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa halaka almutanatti'un halaka almutanatti'un masu wuce iyaka sun halaka masu zarmiya sun halaka masu zarmiya sun halaka in ji annabi muhammad kenan addini ba a son ka wuce iyaka ba kuma a son ka gaza gabarin abin da aka umarce ka kenan kai ta mai lahallari ko wa yaqifu inda amrihi wa nahyihi ka tsaya inda ka ce maka yi yi inda ka ce bari hannu kada ka aikata haka la taqulu fi dinikum ghayra al kada ku wuce iyaka a cikin addinin ku a abin da ba gaskiya ba wala tattabi'u ahwa'a qaumin sannan kada ku bibiyi soye-soyen zukatan wasu mutane waɗanda qad ballu min qablu kaga shugabannin bata kenan su dama can sun bata wa adallu kathira kuma sun dinga batar da mutane da yawa sannan wa dallu an sawa'i sabil sannan kuma sun bace gabarin hanya madaidaiciya kai Allah gwani wajen iya rance ku duba rancen nan fa abubuwa guda uku aka faɗa a lokaci guda qad dallu min qabl dama can ba ta kan gaskiya ka san shugaba ne akan bata abin da yake kira shirka ne abin da yake kira bid'a ne abin da yake kira saba wa sunnar manzon Allah ne to kuma da sun saba din ma suka tsaya iyaka su da dan sauki to wa adallu kathira sun fatar da mutane da yawa suna ganin cewa to ai ba za mu tsaya iyaka nan ba gwara a fasa kowa ya rasa aikin da mu mun bata ba za mu kyale su ba yau ma kyale su mu gansu a jirgin zuwa aljanna mu muna hanyar wuta sai su dinga yin kokari suna dukkanin sa'ayin da za su yi wajen matar da mutane qad dhallu min qablu wa adallu kathira kuma sun batar da mutane da yawa wa dhallu an sawa'i sabil kuma sun bace daga bin hanya madaidaiciya ta hanyar batarwa da zaccewa zaccewa ainihin wato abin da ya bata ne Allah ka tsare mana imanin da yawa daga cikin malamai suna ainihin wato kawo misalai na irin waɗannan abubuwa na wuce iyaka jama'a duk abin da zai zama ya wuce iyaka ya saba wa abin da Allah ya saukar ya saba wa abin da manzon Allah ya zo da shi sunan wannan abin hulubi a cikin addini irin bukukuwa da ake yawan yi a fita kan titina ai ta hono malam ai ta abubuwa iri iri wannan menene zarmiya ne wuce iyaka ne kada ma ya baka sha'awa kada ka kalli wannan a matsayin wai addini ake yi shi ma wanda yake ya san ƙarya yake ba addini yake ba don wasu 'yan shekaru baya kaɗan an duba za ga ba wannan abu to tun da bai zama addini a 'yan baya ba yau kam wannan bai zama addini ba imam malik ibn anas allah ta'ala ya ji kansa yana ce a zamanin su da yake magana ana karanta ayoyi da hadisan manzon allah da ke magana kan bin sunna sai yake cewa abin da bai zama addini ba a jiya to a yau kan ba zai taɓa zama addini ba tun zamanin su shekara ɗari da wani bayan hijira to sai yau bayan shekara dubu da ɗari hudu da wani abu sannan ne zai zama addini babu shakka wannan ya zama wasan yara ke Allah ka tsare mana imani abu na biyu jama'a wannan ayoyin jama'a sun karantar da mu wani wata ka'ida mai muhimmanci kun gane ka'idar shine cewa ashe duk wani abu da ka gani na bid'a akan ya ka gina shi son zuciya duk wani abu da bata akan ya ka gina shi kan son zuciya Allah ka tsare mu Allah kai mana agaji lu'ina alladhina kafaru لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن ولكن كثيرا منهم فاسقون
Allah ya saka da hidiyar rama ka ji ta sufuwa mana Qur'ani akwai yaki Allah ya kara Allah ka yi ta mana Qur'ani Allah ta'ala ce mu'ayyan ladina kafaru min bani min bani Isra'il Allah an ci waɗanda suka kafirta daga cikin bani Isra'il ala lisani Dawuda a bisa harshen annabi Dawuda wa Isa bani Maryam da Isa dan Maryam ذلك بما عصوا ونن أدليل أبن سك سابا لي وكانوا يعتدون كما سكنتي سنة كتري ديالها كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه سنة كتنتي باسا هنا جونا سكبر أيكة ممونا أيتي فعلوه وند سك أيكة شيء لبئس ما كانوا يفعلون تيك da wannan abin da suka kasance suna aikatawa tara kasiran minhum zaka ga da yawa daga cikin su yatawallawna alladhina kafaru suna nuna kauna da soyayya ga waɗanda suka kafirta labisa ma qaddamat lahum anfusuhum ke da abin da hannayensu suka gabatar mu suka gabatar ga rayukansu an sahi Allahu alaihim Allah ta'ala ya fushi akan su wa fil azabi mukhaliduna kuma su za su dawwama a cikin azaba Allah ka kiyashe mu walau kanu yu'minuna billah inda sun kasance suna imani da Allah wan nabiyyi da wannan annabi wa ma unzila ilayhi da abin da aka saukar zuwa gare shi mattakhazuhum awliya da ba su tsika kare a matsayin masoya a matsayin mataimaka a matsayin majibinta al'amari ba walakin na kafirun minhum fasiqun fi da mafi yawan fasikai ne fashin baki game da wannan ayoyi sai Allah kai gobe insha Allah ta'ala abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ya sami tarayya a cikin lada wanda muke kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana bukatun na alkhairi Allah ta'ala ka biya mana wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh آمين